أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da shan ruwa barkan mu da wannan rana ta farko a cikin watan ramadan shekara ta 1445 muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da karɓar mana azumin da muka gabatar da ayyuka na neman lada da muka yi a wannan yini mai albarka Allah ya karɓar mana Allah ya ƙara saukar mana da ramush. Wanda ya dace da sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu ashirin da hudu. Tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin wannan masallaci da ke cikin CEGD ko kuma Ikwal Burja, CS Burja. Muna roƙon Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muke karantawa yau da gobe. Allah ya sa ya amfani mu duniyar mu da lahiyar muna cikin suratu saba a mun zaya daidai aya ta 24 yau za mu tashi kan aya ta 25 ubangiji Allah ta'ala ce kullu tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun wai ka gaya musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tus'aluna ba za a tambaye ku ba amma ajramna daga abin da muka aikata wala nus'alu mu ba za a tambaye mu ba amma ta'malun game da abin da kuke aikata da mu da ku ba wanda za a tambaye wani game da wani kamar da Allah ce tilka ummatun qad khalat la ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malu al'umma ta riya ta wuce abinda ta aikata nata ne kuma abinda kuka aikata naku ne ba za a tambaye ku daga abinda suka aikata ba da haka Allah ta'ala bai tambaye wani abinda wani yayi wa Allah salim insani illa ma sa'a mutum bai da komai sai abinda ya aikata Allah ba zai tambaye ka wani makala zai tambayi ka kai Allah zai tambayi ka nauyin da ya zama na iyalinka ɗiyanka da matanka zai tambayi ka kasar da nauyi kawai abin da za a tambaye ku ke su kuma iyalin a kira su a tambaye su wanda aka ɗora ma nauyin kulawa da ku ya sauke wannan nauyi da aka ɗora mai haka za a tambayi malami ilimin da aka bashi su ma waɗanda malayin karanta za a tambayi su ilimin da malayin koya musu ma ba za a tambayi ka dami mutane suka lalace ba domin gyarawa da lalatarwa duka aikin Allah kai da ma Allah abinda zai tambayi ka nasiha da fadakarwa ka yi nasiha ka fadakar ka yi gargaɗi ku kun ji nasiha shi da fadakarwa shi da gargaɗin shi ko ba ku ji ba kowa da irin tambayar da za a mashi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin waɗanda muka aika musu manzanni sai mun tambaye su su ma manzannin sai mun tambaye su da haka nan ma Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ba za a tambaye ku abin da muka aikata ba ku kafaran maka abin da muka aikata na ba daidai ba in mun yi ba daidai ba din ka gaya musu ba za a tambaye ku shi ba kamar yadda mu ma ba za a tambaye mu abinda kuka zaman to kuna aikatawa na ba daidan ba kowa tambaye da za a mashi daban da wanda za a madan shi sai Allah ta'ala ya ta gaba ya ce kulla qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwa al fattahul alim qul Allah ya ce ga gaya masu yajma'u bainana rabbuna ubangijin Allah subhanahu wata'ala zai gama mu ranar alkiyama zai tara mu yau mai yaji ma'ukum li yau mil jami Allah zai tara mu gaba daya duka da annaba da manzanni da muminai da kabarai kowa da kowa Allah zai tara shi sun ma yaftahu bainana sannan Allah ya hukunci tsakaninmu mai gaskiya Allah ya baya gaskiya mara gaskiya Allah ya baya rashin gaskiya بالحق الله سبحانه وتعالى زي hukunci ne da gaskiya wa huwa al-fattah al-alim kuma Allah ta'ala shine mai yawan hukunci masani mai yawan buda ma bayan shi kuma shine mai yawan sanin bayan shi Allah ya san wanda ya dace ya buda mu sai ya buda mashi Allah ya san wanda in ya buda mashi buda ba za ta zama alkhairi gare ba sai Allah ya rihi mashi Allah shi da kullum buda mu bayan yake ta yi kuma kowane bawa ana guda mai gwargwadon sanin Allah subhanahu wata'ala gaba da shi sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa kul aruni alladhina alhaqatum bihi shuraka kalla bal huwa Allahu azizul hakim kul ka ce musu aruni alladhina ku gwada mana waɗannan waɗanda alhaqatum bihi shuraka waɗanda kuka riskar da ababen tarayya da shi bana gumakan da kuka ce su ma kamar Allah suke ku nuna mana ina suke kuna ganewa gumakan da kuka ce su ma alloli ne kun hada su da Allah kun ba su haƙin da ake ba Allah ku gwada mana su ina suke me ke gare su me suka yi me suka aikata me suka tsina namu ruwan sama suka saukar da shi ko ciyawa suka yi ta daga ƙasa ko ko matattu suka raya ko talaka suka ba arziki ko mara aure suka ba aure ko mara haihuwa suka ba haihuwa ko mara lahiya suka ba lahiya ko gwada mana aikin da suka yi Allah ya ce kalla ba su halittar komi ma'ana Allah ya ce a ba haka nan bane ba su iya halittar komi kuma ba su iya ba kowa arziki babu wanda yake halitta sai Allah kuma babu wanda yake azurtawa sai Allah ba wanda zai baka aikin yi sai Allah ba wanda zai baka kudi sai Allah ba wanda zai baka lahiya sai Allah aka gumaka mutane ma ba su yawa bale gumaka bal bal wannan magana huwa Allah shi Allah shine al-azizu mabwai wanda ya rinjaye kowa al-ghalibu ala amri wanda Allah bai galaba ne akan al'amarin shi shi kullum Allah abin da ya so shi yake faruwa ko kuna so ko ba ku so ko kuna so ko ba kusa kuma ko alheri ne ko ka shirya sai Allah ya yarda za a yi ballantana shari in kun shirya wa'azi karhe bakwai ko karhe takwas ko karhe tara ko karhe goma da za a fara wa'azi sai Allah ya tado hadari kaga dai shi ne za a ma aiki abin da ya ga dama yake kawai sai a tado ran nan ba wannan wa'azi bale kun shirya rawa a gani sai Allah ya aiko iska mai kura ya guda da kowa kowa ya kama hanyar wani ma wurin gudu ya taushe gangan shi ya kakkarya ta gaba daya to yadda dai Allah ya ga dama haka ake kulle yau min huwa bi sha'an Allah shine mai rinjaye cikin al'amari sha'an hakimu kuma Allah ta'ala shine mai hikima yadda ke tahiyar da mu da hikima ma'ana da azanci da kwarewa ubangiji Allah ta'ala yake ta hiyar da mu ya ba wannan ya hana wannan ya kashe wannan ya raya wannan ya daga wannan ya aje wannan haka Allah subhanahu kullum min wani sha'ani kullum Allah yana cikin wani sha'ani ba kullum ba duk abin da kake son ka samu kullum za ka samu wata rana ka sha daɗi wata rana ka sha wuya wata rana ka yi murna wata rana ka yi kuka domin Allah kullum cikin wani lamari yake duk shirin da kai sai Allah ya watsa shirin gaba daya wani alheri ne sai Allah ya watsa shi saboda abin da Allah ya ga dama shi zai ba wanda ka ga dama ba da za ka kuma ka ba sai yankomi ba su halitta ba su azurtawa ba su kashewa ba su rayawa ba su dagawa ba su ajewa duka wannan aiki ne na ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala aya ta gaba Allah ta ce وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك كما بما أيكوك بيا ما أيكين الله صلى الله عليه وسلم إلا كافة للناس سيدا كزمنتو dan gaba ɗayan mutane ne ma'ana kai ma aiko ka zuwa ga duniya gaba ɗaya manzala sallallahu alaihi wasallam ba na laraba ba ne na larabawa ne da hausawa da bari-bari da zabarma da buzaye da yarabawa da nyamurawa da gurmawa da kowa da kowa da turawa da turawan turai da na amerika da na rasha da na ko'ina duka allah ya yi kuma zan allah ne sallallahu alaihi sallama zuwa gare su shi yasa kuma addinin shi ya shiga ko'ina cikin waɗannan wurare da muka zano shi addinin shi ba irin na sauran annaba bane da Allah yake zuwa ga mutanensu kawai ba zaka ji annabi Isa yana cewa ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum ya ku bani Isra'ila ni manzo ne zuwa ga muna gane wa ko wa ila adin akhahum huda laqad arsalna nuhan ila qaumihi mun aiki annabi zuwa ga mutanen shi ɗan uwan shi dangin shi mutanen garin su shi ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a kace ya ku mutane lalle ni manzon Allah ne da Allah ya aiko ne zuwa gare ku gaba ɗayan ku sallallahu alaihi wasallama an aiko shi a garin makka madina ta'if jidda kasashen duniya gaba daya kuma addinin manzala sallallahu alaihi sallama ya shiga ko'ina kuma nabi sallallahu alaihi sallam daga cikin abubuwan da Allah yake bance shi da shi banda sauran annabawa ke wa kana annabiyyu ba'athu ila qaumi khassa manzala yace wa ba'ithu ila nasi ammatan manzon Allah da Allah yake aikowa yana aiko shi zuwa ga mutanen ya su kadai ni kuma aiko ne zuwa ga duniya ne gaba daya da aka dawa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kowa da kowa ce shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani ba yahudi ko ba nasari da zai ji labarin aiko ne ki yin imani da ni sai ya kasance daga yan wuta dan wuta ne saboda mi aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamata duk wani addini ya tsaya sai na annabi sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya ce mu aiko ka ba sai dan ka zaman na kowa da kowa ne bashiran kada mai gargana mai bishara mai bada labari mai dadi ina bishara al ikhbaru bima yasurru ba mutum labarin da zai faranta mashi rai shine bishara wani an aiko maka sako nami na kudi wani an aiko maka sako nami na daukaka labari mai dadi kenan wani matanka ta haihu wani ɗanka ya ci jarabawa shi ne mana waran a cikin hanyarsu aka labari ne mai daɗi wani gidan nan da kake ta gwagwarmaya a saida ma shi an saida maka shi wani kayan nan naka da kake ta jira ba su zo ba wata da watanni ga sunan sun zo ga sunan ma gabana wani an biya maka kujeran maka a gadi labari ne mai mai labari ne mai faranta rai to Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya kasance mai ba mutane labari mai dadi dan haka yana daga cikin aikin malami ya zanki gaya ma mutane labari mai dadi cikin aikin shi ya zanki musu bishara ya zanki gaya musu ladan alwala ladan tsarki ladan kamarwa ladan sallah ladan azumi ladan sallar farilla ladan sallar nafila ladan karatun alkur'ani ladan zikir duk abubuwan da Allah ya ambaci lada gare su da sakamako ya kamata malami da zan ki gaya ma mutane wannan da zan ki kwadaitar da su yana jan hankalinsu yana kawo su kusa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa nadira ko kuma mu aiko ga danka zamanto mai gargadi mai ba mutane tsoro daga azaban Allah to kaji ba labarin mai dadin za a tsaya kan shi ba in an ba da labarin aljanna kuma sai a ba da labarin wuta labarin da zai tayar ma da hankali ba da hankalin ka ya tashi ba sai dan ka guji abin da aka baka labari game da tada- tashin hankalin shi ba wai da tada ma hankali ba wannan abin da aka gaya ma tashin hankalin shi to ka guje shi ka nisance shi kakka yarda ka aikata shi shine ma dan nadiran in anta illa nadir kai ba komai bane ya rasulullah ba ce mai ba mutane tsoro ne kuma alkur'ani haka yake alkur'ani yana bada labari mai faranta rai mai dadi labarin aljanna labarin masu imani kuma yana bada labari mai tada hankali labarin wuta da labarin kafirai haka alkur'ani yake biyu biyu yake hadawa shi yasa Allah ya kira shi da mathaniya Allah nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya littafi ne wanda yake biyanta labari in ya ba da labari mai daɗi sai ya ba da labari mara daɗi in ya ba da labarin kwanciyar hankali sai ya ba da labarin tashin hankali haka alkur'ani yake in aka ɗauki guda ɗaya sai mutane su lalace duk wanda aka ɗauka mutane lalace a wasu in aka ɗauki labarin ban tsoro kullum jahannama ce shikenan duk jikin kowa sai ya sanyi in kulla na labari su kai za labarin yan wuta za a yi ta baka da ayyukansu da sakamakonsu shikenan yadda ne za ka daga samun aljanna in ana gaya ma ayyuka sai ka ce ka lallai aljanna wadda waya a shige ta a ce kullum labarin da ake kina haka ma kullum aka tsaya ba a bada labarin wuta nan ma mutum sai lalace kullum aljanna ce ake ta labaranta wani saboda arwalla ya shiga aljanna wani saboda ya yi tsarki mai kyau Allah ya sa shi aljanna kullum hirar da za a yi ta yi kenan ba a taɓa wancan bangaren kowa sai ya tabbatar da kai kuma ina gawa aljanna ta mu ma babba ce wani ya yi arwallah ya shiga aljanna wani ya yi tsarki ya shiga aljanna wani ya yi sadaka to mu muna tsarkin muna arwallah muna sallan muna sadaka muna karatun qur'ani kaga aljanna ta mu ma babba ce to nan ka tsaya wuri guda kullum sai Allah ta'ala ya ce kamar yadda ba wuce ke cewa ta ba kiɗi ta ba karatu ba a yi ta taɓa karatu ne wani wani wani wani mawaki yan yan yan yan ta'adda suka tare shi ka ce me sana'a ka ce to ce shi dai yana wa'azi kuma yana kiɗi gaskiya abin yake yi in ta yi daɗi ya wa'azi kuma ta rike ce mai ɗauki gangan shi ta yi to a yi wa'azi kiran musu kashe ta ba gaya musu ba ba kawo ba wannan doka ya canza gaya saboda haka kenan magajin annabi kamata ya koyi da annabi abinda annabi sallallahu alaihi sallama yake yi kai maka yi yanzu Allah yana kwaletarwa kuma yana tsoratarwa yana bishara yana gargadi haka ake haka za ka na alkur'ani na gamawa tsakani guda biyu to duka Allah subhanahu wa ta'ala اقتربت صلاة العشاء haka Allah ya ce walakin na aksarar nasi la ya alamuna sai dai yawancin mutane ba sani ba ba san cewa Allah ya ko annabi ne sallallahu alaihi wasallam zuwa duniya ba sai sa suke cewa annabin larabawa ne ba annabin wani ne ba ba annabin kowa da kowa bane na larabawa ne kawai suke cewa amma Allah kuma annabin kowa da kowa ne dukkan duniya gaba daya Allah ta'ala ya aiko shi ne zuwa gare su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira walakin akthara an-nasi la ya'lamun sai Allah ya ce wa yaquluna mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqina kafirai suna cewa yaushe ne wannan alkawari zai tabbata in kun kasance masu gaskiya wani wa'adi na tashi alkiyama yaushe za a tashi alkiyama suna faɗi ne ba don su yi shiri ba ba don a gaya masu ne cewa su shirya ba ta kuma alkiyama tana nan kusa yau ne ko gobe Allah ya koyi saboda kan hankalin mai tashi haka da kowa gaba don ka hankalin mai tashi ya ka koyi saboda labarin tashi hankali ba da daji mutum na wata takwas da suka wuce yadda idanunmu suka yi jajawar hankali ya tashi an ji za a kawo mu hari da shi muke kwana da shi muke tashi da abin da aka samu rana kuma na tashi hankali dole hankalin kowa ya tashi to bale alkiyama karshe ne ba shi kenan sai ka san ba yaki bane za ku yi da Allah alkiyama ta zuwa a tahiya ne za a yi da kowa shi kenan an gama ba wai wani gumurzu ne za a yi ba a yi artabu ba kawai busa ce za a yi kowa ya faɗi ya mutu to aka ce ma gobe ne aka ce ma demil bantikati ne sha biyu ga wata gobe ga watan mars gobe kuma gobe kari nawa bayan sallah asuba da minti goma da kari sallah asuba za a yi yaya wani matan cikin dare zai zai ta hila yana tun kayan lagos wani hankalin shi ya tashi kuma yana sallah yana ta tunanin yanzu shi kenan ƙarshen ta daga masallaci yawa da koma gida saboda haka za ta zo ba tare da mun sani ba kuma Allah ta'ala ya haka saboda Allah ya san wanda ya imani da gaibi da wanda bai imani da gaibi ba wanda ya imani da gaibi shi kenan shi kullum cikin shiri yake ya yarda dole ya shirya saboda ya san dole sai ya tafi shi ka wanda bai imani da gaibi ba sai ta tunanin kai wasa ma ce yake da haka Allah ta'ala ya koye mana saninta to su kafirai suna tambaya ne ba don wani abu ba sai don su nuna gajiyawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ga hannun shi tashi alkiyama yake ba ga hannun Allah ne Allah bai sanar da manzo Allah daidai lokacin da za a yi ba amma ya sanar da shi alamominta amma daidai lokacin da za a tashi alkiyama ubangiji Allah ta'ala bai koya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba don haka suna tambaya suka ce shi ne tashin alkiyama in kun kasance masu gaskiya sai Allah ya ce kul ka gaya musu lakum mi'adu yawmin kuna da alkawarin wata rana la tastakhiruna anhu sa'atan ba za ku yi jinkirin awa ɗaya daga wannan ranar ba in ta zo wala tastaqdimun sannan kuma za ku gabaci wannan ranar da awa ɗaya ba in lokacin ya zo ba za a jinkirta muku ba kuma kayan lokacin ku ba za ku yi ba daidai da lokacin ne kuma Allah ta'ala ya yakance mu duniyar nan lokacin ta kawai in ya yi shi kenan yi zaɓi in ya zo ba a ƙarawa ba a ragewa ba a jinkiri ba a gabata sau da kenan lokacin yana ta yi wannan shine wuri na uku da Allah ko na hudu da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa kafirai sun tambaya suka ce mata hadal wa'd wani na farko cikin suratu yunus wa yaquluna mata hadal wa'd in kuntum sadiqin qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha'a Allah li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun wuri na farko kenan sun ce za a tashin alkiyama in kun kasance masu gaskiya ne Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya masu ban mallaki cuta ko amfani ga kaina ba sai abin da Allah ta'ala ya ga dama ana ban mallaki sanin tashin alkiyama ba amma kowace al'umma ta san tana da lokacin da Allah ya yakance mata idan lokacin yayi to shikenan mutuwa za ta wuri na biyu cikin suratul anbiya ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة سنة تنبيك يوشري تاشر القيامة يكي يوشري تاشر القيامة in kun kasance masu gaskiya ne ubangiji Allah subhanahu wataala ce ga mu suna da lokaci sananne in lokacin yayi Allah ta'ala zai tare su law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nara wa la an dhurihim wa la hum yunsarun Allah ya ce ka ga makabare da sun san lokacin da azaba za ta zo musu ba su yi ture ta to da sun yi imani da alkiyama wuri na uku shine cikin suratu annam wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin Allah ya ce kula sa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tasta'jilun yana yiwa abinda kuke neman gaugawa da shi zaman tuyana nan kusa da kuma alkiyama tana kusa wuri na hudu cikin suratu yasin ko kuma wuri na hudu wannan wurin da muke ciki ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ولنبي شين سورة ياسين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون bayan sun yi tambaya Allah ya ce ba komai suke jira ba ce tsawa guda ɗaya za ta kama su suna ta husuma kamar yadda makaranta karatun baya wuri na shidda shi ne cikin suratul mulk wa yaqulu na matadal wa'du in kuntum sadiqin qul innama al-ilmu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin suna tambaya shi za a tashin alkiyama ubangiji Allah ta'ala ya ce ka ce masu sani na wurin Allah Allah kada ya san shi za a tashi ran kiyama amma ni mai gargadi ne mai bayyana wa kawai da aka ba ne sun tashi alkiyama shi zai kasancewa sai Allah subhanahu wataala wa qala alladhina kafaru Allah ta'ala ya ce waɗanda suka kafarta sun ce lan nu'mina bi hadha alqur'ani har abada kwata kwata ba za mu yi imani da wannan alqur'anin ba wannan abin karatun da ka zo da shi ya rasulullah suka ce ba za mu yi imani da shi ba wala billadhi bayna yadayhi kai ba za mu yi imani ma da abin karatun da ya zo gabanin alkur'ani ba attaura da linjila duk ba za mu yi imani da su ba ai rashin hankali walau tara Allah ta'ala ya ce da dai za ka ga idin zalimuna lokacin da azzalimai suke mawqufuna abin tsaidawa an tsatsaida su inda rabbi wurin ubangijinsu da ka sha kallo da ka ga tsanani da girman nadamar da za su yi gaban Allah ranar da za Allah zai tsira su ya ce waqifuhum innahum mas'uluna ko tsaida su sai an tambaye su don ba da za a wuce gaban Allah sai an tsaida shi ko musulmi ko kafiri babu wanda za a wucewa gaban Allah sai ya kadaita da Allah sai ya gana da Allah sai ya yi magana da Allah Allah ya tambaye shi abin da ya aikata sai an tambaye ka shekarunka ina ka karar da su kudinka ina ka samu su ina ka kai su kurce ka ina ka karar da ita ina kurce ka ta kare karhinka dai ina ya kare sai an tambaye ka da kai da Allah ne ba wani da ke shiga shamaki tsakaninka da Allah bare ka zaki cewa in ka gaya bai abinda za gaya ma Allah ka ce to da Allah kuma a roƙa mana afuwa a ba Allah haƙuri don kai da Allah ne kai sai kuke magana laisa bainaka wa bain Allah tarjuman ba mai fassara tsakaninka da Allah kana gai Allah na gaya maka kayi alheri kenan to bare mutum bai aikata alkhairi ba da haka Allah ya ce da za ka ga zalimai lokacin da aka tsaida su wurin Allah subhanahu wataala yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawla sashe yana maida masashe magana a zaliman da suka taru suka ce ba za su imani da alqur'ani ba ba za su yi imani da dukkan littattafan da Allah ya saukar da su gabanin qur'ani ba sun yi taro sun haɗu ko sun taimaki junansu akan haka to da za ka gansu ranar alkiyama sun yi tsaye gaban Allah Allah duk zai tattaro su gaba ɗaya to suna maida ma junansu magana ana tsinewa ana zage-zage yaqulu alladhina studhifu lilladhina istakbaru a lokacin zaka ji masu rauni suna ce ma masu girman kai laula antum lakunna mu'minin in ba dan ku ba gaskiya da mun kasance masu imani waɗanda aka batar suke ce waɗanda suka batar da su ƙanana ne ke ce ma manya ba domin ku kun zo mu da rikici irin naku ba da rudarwa irin taku ba wala da mun kasance masu imani kamar imani da alkur'ani amma kuka ce kan imani da alkur'ani karya ce da ba ku gaya mun haka ba to da yanzu muna imani da alkur'ani da yanzu ba tsaye da mu wannan wurin ba matsayin za a zarge mu za a wulakanta mu za a kaskantar da mu za a kai mu cikin azaban Allah ko kuma ta baya ga wasu an riga an gama haka yarda wani ya ja ka ya gaya ma magana banza ya gaya ma magana banza da wuri kakka yarda gaba Allah ta'ala ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine zaman lafiya shine cin nasara a cikin wannan rayuwa da muke ciki wallahi ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ka yabi mana Allah ka samu gyara fatimba ba tambaya akwai tambaya kai tsaye a yi in babu komai addu'a mu tashi ranar nan tsoron ba tambaya salam a mutum ne konkur na polis amma ba da yarda ba wani ba saboda ba mun shi da yarda ne ba kuma mayin shi ta yarda to kuma bayan an samu konkur din ya to ya samu to kuma Allah ya ba uban cikawa kuma shi kanan baban nashi baban ya gaya mai cewa ka a bagi to in ya ta yayi laifi bai laifi ba matukar dai zai gaskiya shi uban dama abin da yake tsoro kan dan shirye zan cin haram tunanin shi polis kan haram da suke abin da yake tsoro kenan to in zai rike gaskiya a cikin polis akwai wanda ba su cikin kowane aiki ba ko kasuwa akwai haram cikin ta abin da ka sani akwai haram cikin shi ta abin da ka sani karatun kurani ba akwai haram cikin shi haram din ba cike kewa amma wani ke kawo haram ciki wani zai nema alkur'ani ba da Allah ba zai samu duniya sai hana mutum yi to duk aiki da kasar ne mutum ya rike gaske shi shi dama asalin aikin ba ba rashin gaskiya ba ne rashin gaskiyan mutane ne suka shigo da shi amma a rubuce aikin polis ba rashin gaskiya ko akwai idan duk kowane aiki ne dan kasuwa ma in ya ga dama sai ya ba Allah in ya ga dama ko bai mai ya bai mai shaidai da haram haka ne ke nan dai in zai ci haram in da ma ne shi cewa ci haram to in ya saba ma Allah yana cikin tsino uban shi tunda uban shi bai yarda da ita bai yi aikin ba kuma da ma abin da yake gudu kuma ga yana yawa ba amma in zai rika gaskiya ba ko na ba sai da ya ba ma ya bai shi ba tunda dai abu ne na taimakon al'umma ya gudun taimakon ƙasa Allah ya samu dace Allah ku yawon lokacin da Allah ka yi mana abu da Allah ka yayi mana dukkan matsalolin da ba mu lafiya da mu lafiya da zuciya waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi ya musu bukatun su ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu lafiya mu lafiya suna Allah kara musu lafiya Allah ka kara saukar da ramata da albarka ka gare mu ya Allah Allah ka samu dace da alkhairi da albarka da kake raba ce wannan wata mai albarka ya Allah ka samu na cikin waɗanda ka gabarta musu ya Allah ka samu cikin waɗanda ka yanta su daga wuta ya Allah Allah ka ba mu iko a zunta rana ta biya Allah kuma Allah ka samu kokari a cikin ta ya Allah Allah ka samu dage da neman ayyuka na alkhairi a cikin wannan rana ta biya muke jira ta zo ya Allah da sauran ranaku na wannan wata mai albarka gaba da ya Allah Allah ka taimake mu da yan azumi domin ka ya Allah Allah ka yayi mana duk matsalolin mu ya Allah matattun ma Allah ka ji kansu da gafara da rahama ya Allah akwai yan da muke karatu da sunan mahaifin sun su Allah ya ji kansu da gafara Allah ya sa su huta Allah ya haskaka musu kabarwaran su Allah ya yawata musu kabarwaran su Allah ya musu tukunci da gidan aljanna Allah ya hada mu da sunan lahira a gidan aljanna ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'i ya Allah ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ka raba mu da tashin hankali da fitina ka raba mu da yunwa da talauci ka mu sauƙin rayuwa ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين